أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصي بها أو توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله الله عليم حليم Ubangiji ya bari gado abinda ‘ya'ya za su gada maza da mata da abinda iyaye za su gada uwa da uba da abubuwan da ‘yan uwa za su gada Allah ya faɗa kuma yanzu ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad ga gadon matarka in ta mutu abinda ta bari rabin da za a baka in ba ta da ɗa ba ta da ɗa a wurinka ba ta da ɗa a wurin wani to abinda za a baka kenan rabin dukiyarta in tana da ɗa daga wajen mota mace ko tana da ɗa ko jika ɗan ɗa wata sai a canja hukuncin sai a ba da rubo wadda kumni su matar kasuwa ji kuma in lam ya kulla wannan walad in ka hannu wannan walad wadda kuma rubo in matar tana da ɗa ko jika ɗan ɗa wadda wannan rubo sai a ba ka rubo yi kai mijinta in matar kuma in lam ya kulla wannan walad wadda kuma rubo in matar na in ba da wasiyyatin wannan duka sai an zartar da wasiyya da ta ce ai bayan ta mutu ga yadda za a yi dukiyar ta ga wasiya ko kuma biyan bashi bashin da ake binta sai an gama maganar wasiya da maganar bashi sannan a yi gado wai kana da yurin yura su kara wadda hundar rubu ma taraktumu illa mai kullakun wadda haka kuma ita in ta rasu ba ta da da wanda za a gada rabin dukiyarta in tana da da sai a baka rubuyi wato kashi ɗaya cikin kashi hudu sannan kuma har yanzu idan in mutum ya rasu ya bar matarsa ɗaya ko biyu ko uku ko hudu gadonsu ɗaya ne abinda za a ba waɗanda za su gada ɗin shi marigayi in ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa abinda za a gada wajensa sai rubu'i za a gada wajensa wata kasa kashe hudu a ba ta ko a ba su biyu ko a ba su uku ko a ba su hudu din a ba su kashe ɗaya cikin kashin abinda ya bari an kasa kashe hudu sai a ba su kashe ɗaya ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن إذن إذن تامت إذن مجن تيامت بات لدى باشر لدى تقول ذات قادة وجنزة rubu za ta gada in kuma tana da ɗa abinda za a bata ko abin da za a ba su biyu ko abin da za a ba su uku ko abin da za a ba su hudu sumuni wato kasa dukiyar da aka bari kashi takwas a ba da kashi daya wa matar da mijinta ya mutu ko matar ko matan guda biyu ko matan guda uku ko matan guda hudu abin da za a yi kenan wai kana yiwuwar su kararatan abin muratun wadau akuna waktun wadda kulle wahidin min masu idan mutum ya mutu ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da yaya sai dangi ya kewaye da shi ya za a yi kalala kenan a yi muratun ko namiji ne ko mace ce wadau aku na huktun falikulli wahidin min masudus idan ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da ɗa ba shi da iya ba shi da jiga to sai ya ba shi sudusi za a bashi ɗan gari yura su kara da muratun walau aku na waktun shi mutumin yana da ɗan uwa wanda suke uba ɗaya uwa ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya ko yar uwa wanda take uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko wanda take uba ɗaya da shi ko uwa ɗaya in akwai dan uwa ko yar uwa walau akwai nau'ukun fali kulli wahidin min masud kowanne a cikin waɗannan za a bashi kashi ɗaya daga cikin kashi shida na abin da mutumin ya mutu ya bari wanda ba shi da uwa ba shi da uba ba shi da ɗa ba shi da jika ɗin nan sai yan uwa fali kulli wahidin min masud in gano ita wata wajen min sudusu in ko yan uwan nasa suna da yawa wani umma ya sudusu to sai a idan da uwa sai ya ba uwar kashi ɗaya daga cikin kashi shida in gano aksarar min zalika yanko sun bi tsakanin namiji ɗaya da mace ɗaya ko kuma namiji ɗaya da mata biyu sun bi haka ko shuraka ofis sulusi sai ya ba su sulusi su raba su haɗu a raba musu tare ba da wasiyyatin wannan fa duka kamun a raba wannan gado sai bayan an zartar da wasiya wasiyar marigayi ko biya masa bashinsa ba da wasiyyatin yusi biya audai ne na gaira mudar sai ya an biya masa bashinsa da wata wasiyarsa wanda ba za ta shuci magaji ba akwai wanda baya son 'yan uwansa su gaje shi to zai ya kago in ya zo mu da ya kago waɗansu na bin sa bashi da gangan don kudin su tafi wajen biyan bashin nan ko ko ya kago wasiya a baiwa ni kaza to inda wasiyar za ta cutar da magada ko ko bashin zai cutar da magada to sai a yi a hankali kara ji wannan wasiya kara bi wannan gado kara bi wannan wasiya kara bi wannan wannan bashi tun da yake akwai cutuwa a ciki za a cuci magadan ne ba a son su yi gadon sai aka kago wani bashi da gangan ko ko aka kago wata wasiya da gangan da wannan sai alkali ya duba ya kauda abin da zai zama cutarwa ga masu gado ai muratun walau aku na waktun fali kulli wahidin minhu masulus yana da dan uwa ko yana da yar uwa kowane ɗaya za a bashi sudusi a cikin abin da ya bari wani gano ita wajen rijalan wani sa'an in kwaye suna da yawa ne sun fi maganan guda in gano aksar min zalika in sun fi haka yawa ba mu shuraka za a haɗa su ne fi sulusi a cikin sulusi a ba da baza kenan in ba da wasiyatin yusi biya abu da irin gaira muzar sai bayan ba an zartar da wasiya wanda ba za ta cuci masu gado din ba ko bashi an biya bashi wanda ba zai cuci masu gado din ba wasiyatan min Allah wannan tun daga yusi kuma Allah har kawo wannan to wasiya ce daga Allah Allah ne ke gaya mana wato mu bi umarninsa da ƙarfi shi wanda zai yi tafiya in zai faɗi magana shi ne zai yi wasiya wanda zai tafiya wanda zai mutu in zai faɗi magana shi ne zai yi wasiya to Allah baya yin tafiya Allah baya mutuwa in kaji ya ce zai yi wasiya to zai faɗi umarni da ƙarfi ne saboda haka ya ba mu urfin yadda za mu yi da 'ya'yanmu in mu mutu yadda za a yi da su da dukiya haka uwa haka uba haka yan uwa haka mata aure haka duk da Allah ya gaya mana yadda za mu yi khairu mudar wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah umarni ne mai karfi daga Allah wallahi Allah alimun masani ne duk abin da yayi a cikin ilimi yake yin sa halimun kuma mai haƙuri ne mai jinkirtar da hukuma wanda suka saba masa ne
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وأن hukunce hukuncen da aka jeran tun daga farkon sura har kawo nan har isowa tsakanin mata da maza har isowa tsakanin maza da matansu da dukkan hukunce hukuncen da aka faɗa tirga waɗannan hududullahi haddodi ne iyaka ne wanda Allah ya ajiye wanda baya so a ƙetare masa iyakokinsa tilka hududun lahi fara ta ta duha wannan iyakoki ne allah ya ajiye bai yadda a ƙetare waɗannan iyakoki ba ومن يدي الله ورسوله duk mutumin da ya bi maganan Allah ya bi abin da Allah ya ce a yayi ya bi abin da Allah ya hana ya hana kansa ya bari tilka hududullahi ومن يتعدى حدود الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله دو wanda ya biya ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzon Allah bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah duka bin umarni ɗaya ne don ba za mu ji umarnin Allah din ba sai a bakin manzon Allah tilka hududun lahi ba la ta ta duha mun yi ta'adda hududun lahi ba wula ya ga umar zalimun tilka hududun lahi wannan su ne iyakoki da Allah ya ajiye ya hana ka da ƙetare masa iyakokinsa wani da illa wa rasulahu duk wanda ya bi umarnin Allah ya bi umarnin manzon Allah nurkilu za mu shigar da shi jannatin ta jirimin ta tarin haru aljanna din nan wanda take da magudanai guda hudu magudanin ruwa mai kyau da magudanin nono mai kyau wanda baya rubewa da magudanin giya mai kyau wanda ba ta wari da magudanin tacacciyar zuma wayannan duka suna gudana ne a cikin aljanna aljannan waɗanda za a sa su cikin aljanna muna roƙon Allah da falalarsa ya samu daga cikin masu shiga aljanna nurhilu za mu shigar da shi jannatin da yiri min dadiyar naro kuma in ya shiga khalidi na shi fiha da shi da ƴan uwansa wanda suka shiga aljanna duka khalidi na za su dawo fiha a cikin aljanna wa man yasi Allah wa rasulahu wa zalika samun wannan cewa in ka mutu za a sa ka aljanna kuma za ka dawoma a ciki ka wannan shi ne alfawazul azim shi ne babban rabo tabbaye ce wanda ba babban rabo wanda ya kai wannan kawai ta da hudu da hudu
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين amma duk wanda ya kuskura ya saba wa Allah ya saba wa annabin Allah wa ya ta'adda hududa ƙetare iyakokin da Allah ya ajiye wa man yasi Allah wa rasulahu wa ta'adda hududahu nudkhilu za mu shigar da shi naran wata irin wuta mai wani irin kuna khalidan fiha in ya shiga zai dawoma ciki wa lahu azabun muhin kuma yana da wata azaba mai wulakanci tana jiransa a can shiga aljanna an kawo jam'i khalidina amma nan a wuta an ce khalidan zai da wafiya wato azabar da za a masa ma sai an bar shi ba shi da wani mai ɗebe masa kewa a cikin wutar daga shi sai kansa yake ƙonewa a cikin wutar amma masu shiga aljanna ga su ga ‘yan uwansu ga mummunai wanda suka shiga aljanna suka riga su ga annabawa ga siddiƙai ga shi wa dawo ga sariya duk za a shiga jannan tare wani ya silla wa rajula wata da wujudahu nulkhiru za mu shigar da shi naran wata wuta khalidan zai dawo fiha wa lahu azabun muhin kuma akwai wata irin azaba mai wulakantarwa da wulakanci tana jiransa
واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ما تنكم مؤمني إن دي سكي لا لاتا سكي زنا الله كياي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا كنيمي أربعة منكم mazaje daga cikinku adilai kuma balagaggu masu hankali su shaida akan ziyan nan an yi da wato an ga zakari ya shiga cikin farji amma don an gan suna kwanci akan gado daya ba a ga farji ba a ga zakari ya shiga cikin farji ba to shaida ba ta tabbata ba Walla- wallati ya tin alfashi da min nisa'ikum fastashidu alayna arba'atan minkum fa in shahidu idan aka samu mazaje guda hudu yayaye balagaggu masu hankali sun yi shaidan an yi zina an ga zakari ya shiga cikin farji fai shaidu ba amsi kohon na filmu yuti to wayannan matan sai ku ɓoye su a cikin gidaje ba za a bari su yi hulɗa da mutane ba hatta ta fi hunnar mautu har zuwa yaushe a har lokacin da mutuwa ta ɗauke su ba lokacin fitowar su cikin ɗakuna amma wannan duka hukunci na ɗan lokaci ne a wai ƙyararrawa da hunna sabila ko kuma allah ya su wata irin hanya kamar yadda daga baya allah ya yi ya kawo suratun nuri sai annabi ya zai gaya musu ya ce musu ku zo an ne ku zo an ne wakad yarallahu da hunna sabila ku karbi hukunci sabuwa wurina matan da aka tsare ya kace sai sun mutu ko kuma Allah ya musu wata hanya to gashi yau Allah ya musu wata hanya yadda za a yi wanda bai taɓa yin aure ba da wanda namijin bai taɓa yin aure in sun yi lalata to bulala za a yi musu ɗari-ɗari idan kuwa sun taɓa yin aure jefe su za a yi har su mutu wannan shi ne hukuncin da aka kawo wanda ya kawo da wancan hukunci
واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما hukunci na farko na mata ne in sun yi zina a kama a tsare su a ɗakuna ba za su sake hulɗa da mutane ba har Allah ya kawo mutuwar da za ta ɗauke su ko kuma Allah ya kawo musu wani sabon hukunci sai Allah ya kawo suratul nuri aka wani hukuncin yadda za a yi musu sai suka fito aka yi musu hukunci daidai da yadda surar ta faɗa wanda suka yi aure a jefe su wanda wasu taɓa yin aure ba ya musu bulala alazani ya ji ya ni haminku haka kuma mazaje wanda suka aikata mummunan aikin wato wanda suka aikata liwaɗi kenan su mazajen fazuhuma ku ci musu mutunci cuce su kai dai mutum banza ne kai mutum banza ne kana sabon Allah baka da kunya kai mutum banza ne kai mutum kuna dukansu da takalmi kuna dukansu da riguna fa zuhuma fa in ta ba in aka ga sun tuba tuba su yayi kyau fa in ta ba wa aslaha sun gyara halin su fa aridu anhu ma sai ku bar dukansu ku bar zagin su inna Allah kana wa in ta ba wa aslaha fa aridu anhu ma inna Allah kana tawwabar rahima Allah bai kushe ba yana karban tuban masu tuba kuma yana tausaya musu Allah karbi tubanmu Allah ya tausaya mana
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم فكان الله عليما حكيما توبا da aka ce a tuba din to a tuba da wuri ba kada lokaci ya kure innama tawbatu iyakan tuba alallahi wanda Allah yake karba a wurin mai mai tuban lillazina yamaluna su'a masu aikata mummunan aiki bi jahalatin akan rashin sani akan rashin sani rashin sani din nan wato an yi magana a kansa ba wanda zai saba wa Allah akan rashin sani sai dai lokacin da zai sabo a boye masa girman zunubin a boye masa girman azaban da take gabansa sai ya zama kaman jahili kaman bai sani ba a lokacin da zai hau sabon sun mai tubu na min karibin sun yi mummunan aikin kuma su yi tuba da da wuri wadaka wanda suka yi haka sun yi laifi sun tuba da wuri ubangiji zai gafarta musu zai karbi tubansu innama tawbatu ala allahi alladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin wadaka yatubu allahu alayhi wa inna allah zai karbi tubansu wa kana allahu aliman hakima allah mai masani ne ko mai hikima ne a cikin shari'o'insa
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار أولئك آتنا لهم عذابا أليما أما فتوبة idan ba yi ta da wuri ba aka makara ba yi ta da wuri ba har lokacin mutuwa ta zo to Allah ba zai karbi tuban ba amma wani kauli an ce mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shedan yace ya dinga bin mu da batarwa kenan har ran mu ya fita Allah kuma ce ni ko na dinga bin su da gafara kenan har har ran su ya fita saboda haka وليست التوبة للذين يعملون السيئات ba wani tuba da za a yi wa wani mutum wanda yake aikata mummuna aiki hatta za a zara adam mautu har lokacin da mutuwa ta zo wajen sa yace ya tuba ya tuba ya tuba ga mutuwa ya gani qala inni tubtu lan sai ce yanzu na tuba yanzu na tuba yanzu na tuba a a ba za a karbi wannan tuban ba sai dai farlan Allah idan Allah ya karbi tuban a cikin gargara sai ya karbi tuba sai hatta za hadar adamu na hudu galibi tubtulan waɗallazi ne ya mutu na wani kofa wanda bai tuba ba har gargara ta same shi bai tuba ba to fa lokaci ya wuce lokacin tuba ha kuma wanda bai tuba gaba ɗaya har ya mutu ya ga azaba a lahira ce Allah na tuba Allah na tuba ya ga azaba lahira wannan ma babu maganar tuba وليتني التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر آدم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون هم كفار دو wanda ya mutu yana kafiri shi ga ko ya tuba lahira ba za a karba ba walallazina yamutun kuffar raka atan na da maza ba zare ba wanda duk bai tuba ba har gargara ta zo masa ya mutu ba karbi tubansa ba ko ko wanda bai tuba har ya mutu da je lahira ya ga azaba ya ce ya tuba ya tuba ya tuba ولaka waɗannan gabatar na lahu mun shirya musu azaban aliman wata azaba mai tsananin raɗaɗi da ke yi.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما
يا أيها الذين آمنوا لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وآشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وليس للتوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر آدم الدار تبتلان وللذين يموتون كفار أولئك أدنى المذهبون يا أيها الذين آمنوا يا كوم من يوم كفك إيماني دا الله دا أبن دك الله يأيكو النبي دشي لا لكم أن ترسوا النساء كرها دا يرزو أن أن يساب والدوكا ba zai halatta gare ku ku gaji mata in mazajensu sun mutu ba da lokacin da wannan aya ba ta sauka ba idan namiji ya mutu babban ɗansa shi ne zai gaji dukiyarsa shi ne zai gaji matarsa sai ya zo sai ya ɗaɗi cire rigarsa ya ɗora a kanta sai ya cewa sauran yan uwansa ni na yi kamu wannan ni na gana gaje ta idan ko bata ba yi haka ba ba samu kowa ya yi haka ba har ta koma gidan iyayenta to iyayenta su ne da hukuncinta to daga nan da aka ce an haramta ba za a gaji mata a dole ba dahin lakum an tarzu nisa karha wala ta'dhuluhunna ko ba za ku hana su auren mazajin da suke so su aura ba illa an yaji da fashi mu bayyana sai dai in sun kawo mugun aiki alfasha bayyananne wa ashiruhunna bil ma'ruf ya ku mazaje ana kiran mu mu zauna da mata kyakkyawan zama wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi kyakkyawan zama da matanku wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karitumuhunna ko da Allah ya sa daga baya kiyayya ta shigo maka kana kin matar da kana son ta ne ka aure ta ana tare ana tare sai kiyayya ta zo ta shigo to har yanzu dai ka ji tsoron Allah kai mata adalci ko da kana ji ba ka son ta din ka ji tsoron Allah kai mata adalci wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karituhunna ko da zuciyar ku tana kin wannan matan fa sai an takrahu shay'an da yawa mutum yana kin abu wa yaj'alallahu fi khairan kathira sai Allah ya sanya alheri mai yawa cikin abin da kake kidin saboda haka ku yi haƙuri ku zauna da matanku ku yi kyakkyawan zama tare da su ashiru hunna bil ma'ruf wa in karidu hunna wa ziyan takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khairan katira da yawa mutum yana kin abu sai Allah ya sa alheri mai yawa cikin abin da kake kidin وإن عدتم استبدال زوج مكان زوج
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إيديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أرضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا آه ياكو مزاجي Allah ce mu zauna da mata mu kyakkyawan zama wa shiruhun na bilmaru wa yin kari tumuhunna wa zai an takar wuce yana wajen Allah bai kayan kasir wa yin rattu mustibda da zaujin makana zaujin kana da matarka guda ɗaya ɗakinka guda ɗaya sai Allah sa ka gano wata ka je kashi wannan kam dole sai na aure ta ɗakinka ɗaya ne matarka ɗaya ce to an yadda ka aure ta amma ba za ka kwace komai na hannun wannan uwar gidan da za ka saka din ba ba za ka karbi komai nata ba komai nata ba za ka karba ba an yadda ka aure wadda ka gani yanzu din amma wannan matar ta ka za ka karbi komai nata ba wa sai an ta karbu shi yana wajen labi khairan kadira wa in rabtu mustibdala zawjin makana zawjin in kuna neman ku canja mace a gurbin mace za ku fidda wannan ku kawo ta kusa to fala ta ku zo minu shi'a kar ku karbi kuɗi ko waɗanda iri akan wanda za ku fitar din kar ku karbi kuɗi akan ta wa dai dumu idai wannan qintaran ita wanda za ka saka din ka riga ka ba ta miliyoyin kuɗi ko jakukkunan kuɗi shine qintaran wala ta ku zo minu shi'a ba za ku karbi komai cikin wannan kuɗi ba a ta ku zo na hubutanan wai isman mubina ya za ku yi karbi kuɗi a hannunta ita ba ita ce ba ta son gaba kai ne kace yanzu ba ka son ta za ka samo wata kasa a ɗakinta kuma ka karbi kuɗi a hannunta a ba za ka yi haka ba وَقَدَمْتِي بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ta yaya za ku karbi kuɗi a wajenta وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا bayan kun haɗa jiki da kai da ita lokacin da kuka haɗa jikin nan da ita lisanul hali nata wato ba harshen magana ba harshen hali lokacin da kake kanta kake jima'i da ita din nan abinda take faɗa maka na hali abinda kake mini nan duk duniya ba wanda isa yi mini sai dai in ka sake ni ko kuma ka mutu a matukan kana da rai baka sake ni ba wanda ya sai mini abin da kake mini yanzu nan in ba kai ba amma kai kuma jiya ka yi haka da kishiyarta gobe ma za ka yi haka da kishiyarta jibi ma haka to tun da ta ɗauki alkawarin da kai baka ɗauka ba wa kasa minkum misaqan ghaliza sun ɗauki alkawari mai ƙarfi tsakanin ku tsakanin su matan da ku ya za ka yi ka kwace kuɗin da ka bata kuma ba ita ce ta ƙi gaba ولا تنكحوا ما نكحا
إنه كان فاحشة ومقتا
تنكحوا ما نكى آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا zamanin da mutum sai ya gaji matar ubansa ya gaji dukiyar ubansa ya riƙe yara kuma sai sun girma in Allah ya sa an ba su a ba su wani abu amma shi wan shi zai handame mata shi zai handame dukiyar kan dai kam suna nan suna bin baya wa kai wa ta ku zuna huwa gadab zai ba zu kuma ila ba zai nuwa kaza minkum min sakan gariza ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا daga yau shari'ar musulunci ta haramta ka auri matar ubanka ko ku yanganta ku yangarsa wanda ya kwanta da ita ko matarsa wanda ya aura to kai da ba za ka aure su ba an hana daga yau illa ma garsa sai da abin da aka yi na zamanin da wanda ya wuce wannan kan ba komai a riga an yi tun gabanin shari'a ba ta so ba wasu asibila a ya zama mummunan hanya in an yi haka
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
ba wai wanda matar da ubanku ya aura kadai ba ba matar da ubanku ya kwarkwara da ita kadai ba ku saurara ku ji matan da Allah ya haramta muku cikin wannan addini hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-radaa'a وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في وجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم إن الله كان غفورا رحيما daga yau hurmat alaikum ummahatukum an haramta muku auren iyayen da suka haife ku ko uwarka da ta haife ka ko kanwata ko yatta to don an haramta muku daga yau hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum an haramta muku auren ƴaƴan ku mata ba za ka auri yarka ba daga yau shari'a ta hana wa haka watukum da kuma yar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya don an hana ba za ka aure ta ba wa haka watukum wa ammatukum kuma daga yau an haramta ba za ka auri babarka ba wato yar uwar ubanka yar ubanka ko kanwar ubanka ko dai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya don dai an haram- an haramta daga yau riwar alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum da gwaggwananku wato yan uwan uba riwar alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum da kuma yan uwan uwa وإليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت يدك هرمت بابا يرؤور أبا haka aka haramta khala yar uwar uwa duk an haramta ba za ka aure su ba fa amma dukun wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht ba za ka aure yar dan uwanka wanda kuke uwa daya uba daya ba ko wanda kuke uba daya ko wanda kuke uwa daya wa banatul akhi wa banatul ukht haka kuma za ka aure yar yar uwarka wanda kuke uwa da uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba hurrima ilaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ummahatukum allati ardanakum da matan da suka rene ku kuka sha maman su ita ma an haramta ba za ka aure ta ba wa akhawatukum min ar-rada'a haka kuma matan da kuka sha mama tare wanda kuka sha mama tare to sun zama kamar yan uwanku ne na haihuwa nan ma babu aure tsakaninku a kawatukum min arzaha ummahatu nisaikum da kuma iyayen matanku mutum ba zai auri uwar matarsa ba ummahatu nisaikum wa rabaibukum da kuma agololinku na cikin gidanku wanda ‘ya'yan matanku da kuka aura ne, a akwatukun minar rada'a, umaratun sa'ikun da iyayen matanku, warbabin kullati biyu jurikun da agololinku wanda kuka rena a cikin gidajenku, ko ba ta cikin gidan dai tun da agolarka ce ‘yar matarka ta haramta gare ka, warbabin kullati biyu jurikun min nisa'ikun lati da hattun bihin. ‘ya'yan matan da kuka aura kuka shiga da su amma banda wanda aka daura aure ba kwana da ita ba wannan kan za ka auri yarta warbabin kun lati biyu juri kun min sa kun lati da kaltumin ba da kun da kaltumin na fara juna haleku inda ba kwanta da ita ba babu laifi zai ka auri yarta wa hala'ilu abna'ikum allazina min aslabikum kuma an haramta muku aure matan ‘ya'yanku ‘ya'yanku na tsatsonku ba ‘ya'yanku ‘ya'yan ɗan'uwa ‘ya'yan ‘yar'uwa ba na tsatsonku ƙon muhadin sa'ibinku barbayiku lati bi juriku min sa'iku lati da kattun fin idan da kuma da kattun min wala jina alaiku wa hala'ilu abna'iku wallazi na min aslabiku wa an tajma'u bayna al-ukhtayn daga yau an hana ka auriya kuma ka auri kanwa ka hada su wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma gar salaf sai da abin da aka yi da zamanin da lokacin da haramci bai zo ba inna ka na fa'i ta bakta a sa'asabila inna Allah ka na raforar rahima Allah ya gabar da abin da aka yi wuce lokacin da ba haramta ba mai tausayi ne ya ji tausayin
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تمتعوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترابيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
walmusanatu haka yadda aka haramta waɗanda ka jin nan haka aka haramta muku mata masu aure walmusanatu minan nisa'i mata wanda suke da aure to an haramta wa kowa ba zai aure su ba sai dai in bai warkace bai warkace ka aura wa wari to duk lokacin da kake so ka bai da bai warka a ɗakin ka sai ka je ka ɗauko ta kawai tana da auren amma auren ba zai wani aiki ba walmusanatu minan nisa'i illa ma malakata imanukum mata masu aure su ma an haramta waɗansu mazaje su aure su illa ma malakata imanukum sai abin da damacin ku ta mallaka wato kwarakwaran ku in kwarkwara ka ce ka ba wani ya aura tun lokacin da kake so a barka sai da dawo gida illa malakata imanukum kitaban lahi alaikum wa'annan abubuwa duka Allah ya rubuta ya ba ku a rubuce ga abin da ya halatta ga abin da ya haruta wa halala kuma wa ra'a zalikum duk abin da ba wannan ba na aure Allah ya halatta amma daga baya annabi zai faɗi cewa la tunkawul mar'atu ala ammatiya wala ala khalatiya al-kubra ala sughra wa sughra ala al-kubra annabi zai faɗo cewa daga yau allah ya hana ba za a auri mace akan babarta ba ko akan halatta yar uwarta ba za a ɗauko babbar a ɗora akan ƙaramar ba ba za a ɗauko ƙaramar a ɗora akan babban ba ta balla ne kuma hadara kuma wara a zarikum an tabta gubi an walikum ku nemi auren da kuɗin ku musini na gaira musafina amma ba nema da kuɗinku da auren kuɗin na aure ne fa ba wai zina ba ka zama masu zina ma suna ba da kuɗi to amma ba wannan ake nufi ba musinina ghaira musabihina masu aura su rike a daki ba wanda suke lalata su sake ba wala musinina ghaira musabihina fa wastamtatun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna farida kuma sautatu minhunna matan da suka yi tamattu'i kuka yi tamattu'i da su a lokacin da ba hana tamattu'in ba daga baya an halatta an haramta tamattu'i din misalin ka je gari baka da mace ka samu bazawara ku yi alkawari kwana nawa za ku yi zai ku daura auren kwana nawa din kina ke nikahul mutati yadda suka yi kuka yi duka idan kwanakin da kuka ɗauka ya sun ƙare a zaman nako ba ka son ya ƙare sai ku sake yin wani sabon kuɗi a wasan tatun bihin na ba tuhun na ujura hunna farida ku ba su ladan da kuka yi shirya da su farida yankawa da kuka yanka tsakanin ku ko da su alajina alaikum fi ma taradaitum bi min fadil farida ba laifi a kan ku in kun sake yin wani alkawari bayan wancan alkawari ya ƙare إن الله سمع الله كان غفورا رحيما إن الله سمع الله أليما مسنيني duk abin da ya dabbarta muku cikin ilimi wato daga da ilimin sa yake faɗa hakiman ko mai hikima ne mai aje abu duka a wurin ajiyewarsa
alhamdulillah Allah ya mana gabara mun samu tambayoyi guda uku kamar haka akwai wata baiwar allah mai suna mai jidda aliyu da kai kan nan bauchi tana so ta san rantsuwa yaya ake wani rantsuwa ne na kafara kuma yaya ake kafara rantsuwa
rantsuwa mai sa kafara mutu ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da allah ba zan yi abu kaza ba to ba zai abu kaza din ba an hana masa tun da ya girga ya rantsuwa sai dai ya yi kafara sannan ya yi abu kaza din ko ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa sai na yi abu kaza yace zai yi wani abu to dole sai ya yi abun in ba yi abun ba kafara rantsuwa tana kansa ba zai halatta yi abun ba sai ya yi kafara to wannan shine rantsuwa mai wajabta kafara ha yadda ake kafara fa idamu asharti masakina min ausani ma tudimuna ahlikum aw kizwatum aw tariru raqaba mutum a ciyar da miskinai goma ko ya tufatar da miskinai goma ko ya yi azumin kwana uku
sai ne tambaya ta biyu yana so ya samu wani adadi ne kuma alkawarwa sha biyu ko arba'in sannan kun an samu wannan adadi a irin wannan halin da ake ciki zai iya yi a gidansa shi da iyalansa aiman ban yi ba
sallan juma'a eh yana so ya san wani adadi ne juma'a take adadin kar ya kasa mutum goma sha biyu adadin sallan juma'a mafi kankanta kar ya kasa mutum goma sha biyu
wai in an sami wannan adadin zai iya yi a gida ba sai a masallacin juma'a ba a ba a yi a ba a sallar juma'a a gida saboda kowace sallah yana ce aqimu salata amma banda sallar juma'a yana cewa yana cewa fas'au ku tafi fas'au ila zikirillahi ku tafi ku saurari ambaton Allah to in kana gida baka tafi ba ai kaga baka bi umurnin fas'au din ba ita kuma ba kaman salloli bane aqimus salata a fas'au ila zikirillahi ku tafi ku saurari ambaton Allah a masallaci
sai tambaya ta kashe wani bawan Allah ne daga jiya kuma da suna ba yana so a mana ƙarin bayani a kan sallar tasbihi da rana ko da dare.
Sallar me?
Salatu tasbihi.
To, salatu tasbihi wata sallah ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya babban Abbas. Abbas ya zo yana kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me kai ya kuka ce na tun halayen da muke ciki ne na jahiliya lokacin da Allah bai kawo ka ba. saboda haka nake zo ka ba ni abin da zan yi Allah min gafara duk abin da na yi ya ce baba zan zan maka zumunta zan maka alheri zan maka kyauta zan maka yawari abubuwa ne na alheri guda da yawa alwala za ka yi in ka yi alwala sai ka zo lokacin da nafila take halatta sai ka yi kabbara ka karanta fatiha ka karanta duk abin da ya maka sauki na alkur'ani ko sura ko ayoyi idan ka gama sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim wannan zaka yi sau goma sha biyar kana tsaye idan ka kama gwiwa ka yi sau goma in ka ɗago kanka a tsaye din sai ka yi goma in ka kama goshinka a ƙasa ka yi goma idan ka dago ka yi goma in ka zai komowa ka yi goma in ka zage tashi za ka tashi sama sai ka yi goma sannan ka tashi to haka za ka yi sallar har ka gama ta ita ce ake kira da salatun tasbihi raka hudu bismillahir rahmanir rahim